الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da biyu ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya a darasi na nana hamsin da tara za mu tashi darasi na sittin kenan a cikin wannan littafi mai albarka allu'ulu wal marjan fi mattafaka alaihi shaitan wanda yake magana akan wato gwalagwalan kalmomi da kuma wato kalmomi masu tsada na annabi alaihi salatu wasalam wanda bukari da muslim suka rawaito za mu tashi babi na goma inda malai yake cewa babu babi raka'atayn fil masjidi babun da yake magana akan an so mutum ya yi raka'o'i guda biyu a masallaci an so ya aiwatar da raka'o'i guda biyu a cikin masallaci liman kadima min safarin ga wanda ya dawo daga wata tafiya awwala qudumihi farkon dawo wata sadar da zaran mutum ya dawo to ana so ya yi wannan sallolin raka'a biyu kafin ya shiga gida abinda malamai mun sha bayani abinda malamai suke cewa mustahabbi shine ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi abinda in kai za a baka lada in ka bashi kuma ba za a tuhume ka da cewa me yasa ba kai ba shine mustahabbi yana cewa hakan kenan to an so idan mutum ya dawo da daddare ya yi tafiya ya kwana ɗaya biyu ko wasu kwanaki kafin ya shiga gida ya fara aiwatar da wannan wato sunna duk da malamai suna ta maganganu akan cewa shin wannan sunnar menene dalilin da yasa ake aiwatar da ita suka ce dalili shine dan kar mutum ya dawo ya zo da iyalinsa a wani yanayi wanda ba zai ji daɗin ganin sa haka ba amma idan ya bada sanarwa cewa gashi nan zuwa ya dawo yanzu yana waje ma yana sallah to kafin ya yi duk da sallah wata kila ta su ta gama gyara gida da abin da ya kama da wannan domin a ɗabi'ar mata mafi yawanci idan mazajen su ba sa nan to ba su fiye damuwa da sai sun tsaftace kansu ba yadda yadda in yana nan za ga ko da yaushe ana kokarin wata sai ta wanka biyu uku a rana amma idan baya nan yadda take yin kitso akai akai duk sati yanzu za ta iya sati biyu da zarar ta samu labarin cewa zai da lokaci kaza to za ga za ta yi kokarin yin wasu abubuwa na musamman to walai suka ce tunda alhukum ya duru ma illatihi wujudan wa adaman an gano illar da ta sa cewa ake so a tsaya a yi sallah raka'a biyu wasu ka ce to idan yanzu ya tashi dawowa ya yi waya tun da kaduna ya ce nan da karfe hudu za mu zo ya sanar da ita to idan ya tsira dawowa ya yi gida ba tare da ya tsaya a masallacin layin su ko kofar gidansa ko a hanya ko unguwarsu bayan ya dawo ya yi sallah ba da yi laifi ba wasu malamai suka ce a duk da wannan illar ta kau amma yanzu sunnar tana nan ko da ya sanar idan ya dawo ya tsaya a masallacin yayi za a zai samu lada mai yawa duk da ana ganin cewa illar kada mutum ya zo ya ga wani abu da irin sa baya so tunda ba sanarwa zai ba wanda zuwa wancan lokacin za ga wani yayi tafiya yayi wata ɗaya baya wani yayi wata ɗaya da rabi baya in ya tashi dawowa kuma sai ya shigo gida katsaham ya zo ya tada abin da baya san gani watakila ya tarar yaro yayi ba haya an bar kodin a gefe ko an waje barbar waje kaza duk ire-iren wayannan abubuwan amma idan ta san zai zo to za ta yi kokarin kiyayewa kwarai da gaske to wannan yana ɗaya da cikin abubuwan da malamai ke faɗa amma dai ko shakka babu ko ka sanar idan da dama ka tsaya ka yi sallah domin ka samu lada ko da ka yi wayar cewa zan tawo karfe kaza to wataƙila bayan ka zo din ma ka tawo ya rage awa biyu ka ce nan da awa biyu insha Allah za mu karaso bayan kun karaso ka ce mun karaso amma yanzu zan tsaya na yi sallah a masallaci duk wanda yana da fawa'id sosai da sosai shi za a ga irin sa Abdullahi dan Umar suka tani wato rabauta mai yawa a tafiyar wato rayuwarsu saboda duk abin da aka ce annabi ya kwadaitar a kansa su ba sa sakwa-sakwa da shi ba a tsayawa sai an masa wata kwaskwari ba hadisi na 415 hadisin jabir bin abdullahi kala kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi gazati yace na kasance tare da annabi alaihi salatu wassalam a wani yaki wanda malamai suna cewa yana daga ɗabi'ar wato jabir da abdullahi idan aka je yaki wato ko kuma yana daga sunna annabi alaihi salatu wassalam idan aka je yaki yana ɗan jinkirtawa musamman ya fahimci a tafiyar akwai wata matsala ko akwai wani abu da ake jin tsoro sai annabi ya ce to kowa ya gaba shi zai a baya shine malamin suka ce kaga yadda ake son shugaba ba lokacin da wani abu ya zo na burgici na tsoro shi a koyi shi ba a bar kuma talakawa cikin wani yanayi to shi annabi zai ce kowa ya gaba shi ya tsaya ya ga a matsala to duk lokacin da annabi ya fuskanci akwai matsala a tafiya sai yake kowa ya gaba shi ya tare ne zai zo daga baya to a daidai wannan lokacin annabi alaihi salatu wasalam ya jinkirta wato a wannan tafiyar wasu kuma malamin suka ce a in babu matsala ne Jabir da Abdullahi bin Daliyati ji ba yakan tawo a baya kamar yadda Safwan bin Mu'addil yake yi cewa sai a duba a ga waye ya yadda wani abunsa a baya bai sani waje a dauko a biyo shi da shi to annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda ga ya mana ya tawo yana zuwa a baya shine a wato a ƙarshen bayan tawowa daga wani yaki yana zuwa wato sai ya ga Jabir da Abdullahi yace fa abda bi jamali shine nan qala kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi gazatin muna tare da annabi alaihi salatu wasallam a wani yaki fa abda bi jamali sai raqumi na ya jinkirtar da shine man badda abihi amalu lam yusri abihi nasabu fa abda bi jamali sai raqumi na ya jinkirtar da ni baya sauri yana tafiya salo salo salo kamar yadda kaga jakin kuturu ka san ta aka su a da jakin kuturu ya fi kowanne arha saboda shi yana ɗabi'a duk yadda kake son ya yi sauri ba zai ba saboda ya saba in an zo gurin mutane zai tsaya to shi sa in ka je kasuwa ya fi kowanne arha ya fi kowanne arha ya saboda in kawo kana zo ya sauri ka'idarsa yin da ya ga jama'a zai tsaya domin haka aka yi bashi orientation to yi za a gaba ya siyewa a kasuwa su zo da haka sai wannan ɗabi'a da wannan ja'a wato raƙumin ya jinkirtar da jazu da abdullahi kowa ya tafiya bai wa a'a ya ya gajiya ba shi da lafiya kenan ya samu matsala fa ta alayya annabi sallallahu alaihi wasallam ana haka sai ga annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya tadda ni fa qala fa qala jabiru sai jabiru yace fa qultu fa qala jabiru yace fa qultu na'am yace jabiru yace jabiru ne nan kamar tambaye sai yace sai na ce eh kala sai yace ma sha anuka me labarinka ne zaunar da kai kowa ya tafi kullu sai na ce abda alayya jamali raqumi na ne jinkirtar da ni wa ya kuma ya gajiya yace wa qadimtu bil gadati yace ana haka to kaga tunda raqumin sa ne matsala annabi alaihi salatu wasalam ya ganshi a wannan yanayin amma kuma kamar da ya zo a wata ruwayar sai da annabi alaihi salatu wasalam yayi addu'a ya shafi bayan rago da ya shafi bayan rago min sai rago ya rike kawai ya rika sauri amma din da saurin da zai kaga ai annabi alaihi salatu wasalam nasa ya fi nasa sauri haka to ya riga shi zuwa yace wa qadimtu bil gadati sai na gabati nam ban ji ba to baba nuskata mu gani ya gura kaga fata kallabtu shine wato sai na takalluf shine wato idan ranto ya jinkirta bai bi sauran mutanen ba shine fata kallabtu saboda haka sai na jinkirta ban bi sauran mutanen ba wato sai yake cewa fa nazala ya hajunuhu bi mahjani bi mihjani kaga babu wannan surka wato nuskaratawa yace fa nazala ya hajunuhu bi mihjani saboda haka sai ya sauka ya hajjunuhu annabi alaihi salatu wasallam ya rika zungurin sa da makin da yake hannunsa sun makala sai annabi ya ce da shi irkab to zo ka hau yace farakin tu sai na hau falakad ra'aytuhu aqufu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace sai da na ganshi shi wannan raƙumin aqufu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ina rigegeniya da shi da annabi alaihi salatu wasalam abun nufi har yana zungura kaga wani lokacin ya wuce dabba annabi alaihi salatu wasalam kala yace to a ruwayar cikakkiya sai annabi alaihi salatu wasalam yace ko za ka ciyar min da wannan raƙumin saboda yadda ya rika zullu ya kai ya komo ya zama wani inkarman raƙumi ko za ka ciyar min da shi wannan kalmar da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa to shine kawai ya yanke daidai sauran labaran sai yake tazawwatu annaba dai ya ce wa annaba dai zatu salam annabi ya bashi kuɗi mai yawa yace tazawwatu sai na aure kullu sai nace na'am sai nace eh zan siyar ma ya ma'aikin Allah yace to nan ne kuwa o yawwa kana tazawwata sai yace da shi kai aure kullu na'am sai yace kala sai ce zikran am tayyiba to me ka aura budurwa ko bazawara kuntu sai nace bal tayyiba yace ya rasulullah bar wannan magana wato budurwa a bazawara na aura kala sai yace afala jariyatan ina ma dai budurwa ka aura tulaibuha wa tulaibuk wanda za ta yi ma wasa kai ma ta yi maka kai ma kai mata kai wasa da ita ita ita ma ta yi ba kuntu sai nace innani akhawati ya rasulullah abin da yasa wato ban sai ban auri budurwa ba yace ina da yan uwa mata ina da yan uwa mata su bakwai a wata ruwayar ko takwas fa hababtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna sai nake so na auri na auro matar da za ta tattare su ta kula min da su wato mashiduhunna ta rika wato a amkai komo da su shine da rika taje musu kai da musu kitso da kinza su da kinza su wa taqumu alaihinna ta tsaya akan ta ba su tarbiya qala zai ce amma innaka qadi na qala zai ce amma innaka qadi lallai wato kai jan kai fa idza qadimta fal kaysal kays yace to idan ka karasa gida to karkawar abubuwa alkai alkai shine karkawar su sannu sannu cikin dabara domin kaga alkayisu mai wayo kenan alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da yawm wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala allahi al-abadi sai ce sun makala sai yace atabi'u jamal jamalaka to ga jima ruwa da nake faɗa ni ta wani karbabu yace zaka ciyar min da wannan rakumin naka قلت نعم زينتي إيه فاشتراه مني بأوقية yace wato sai ya siyar min da ji da uqiya uqiya kuma dirhami 500 kenan dirhami 500 wanda in ka lissafa za ka ga kusan wato miliyoyin kuɗi ne tun makarima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bashi akan abun hawan ya siya amma ya ban masa shi ne walai suka ce ya halatta ka sai abu gurin wani bayan ka siya ka ba da kudin kuma ka iya barin su cewa to daga Kaduna fa zuwa Kano za ka bani da mota na kyale ka tunda na siya amma dai ka kawo miki ta Kano ko idan ka je gida da ita zan zo ka duk da ka siya in an yi wannan jaradin ba komai ko kuma shi ya ce ba na siyar ba amma ba gaskiya sai na je gida duk wannan jaradin yayi yace sun makarewa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabul annabi ya koma gida kafina wa qadimtu bil gadati to daga nan jini ta wurin ta fara yace sai na karaso da safi fajina ila al masjid muka je masallaci fa wajadtuhu ala babil masjid ina zuwa sai na samu annabi alayhi salatu wasalam a bakin kofar masallaci kale ya al'ana qadimta sai annabi yace sai yanzu ka zo qultu na'am sai nace kale yace fada jamalaka yace to kale raqumin naka kamar ya kawo ma raqumi ya kawo raqumi gaban annabi alayhi salatu wasalam fadkul fa salli rak'atayn yani raqumun ka shigo kai sallah raka'a biyu yace fa da kaltu fa salli na shiga masallaci ne sallah fa amara bilalan an yazina lahu uqiyatan yace wa bilal je ka auno masa kudin ya auno masa kudin ya je ya auno uqiyar da aka yi tilki da shi uqiya 500 fa wazana li bilal bilal ya je ya auno mun fa jahali fil mizan da ya tashi auno mun sai ya kara mun akan awa an ce auro 500 sai yi ƙari a kai maimakon 500 ya kame bi 550 ko 540 ko da 30 akan yadda aka fiya yace ban dalaktu hatta wallaitu yace sai na tafi har sai da naje na jiyo fa qala sai yace ud'u li jabira wato har sai da na bada baya kai yace ne tafiya ta na bada baya na yi nisa sai da nayi nisa sai yace da ni ud'u li jabira je ka kira min jabir da aka kirawo jabir kuntu sai nace al'ana yaruddu alayya al-jamal kaje ka ce da shi yanzu wato yanzu zai dawo da raƙumin nan yanzu zai kawo walam yakun shay'un abghada ilayya minhu an gane ko wato babu wani al'amari da zai zanto ana kyama ana fushi da shi a kansa ya ajiye raƙumin ya tafi sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce a je a kirawo shi ya dawo bayan ya yi za ya dawo sai yake cewa al'ada walam yakun shay'un abghada ilayya minhu babu wani abu da nake jin wato yayi mun na sabawa domin asalin kudin rakumin bai gudura ne misali goma ba kuma daidai gabar yana cikin yanayin da ana bin mahaifinsa bashi mai yawa ya shiga wani yanayi kuma ba a daɗe da kashe mahaifin nasa ba ga takaicin mahaifinsa ko kuma ga jimamin mahaifinsa ya yi shahada a uhud ga kuma marayu an ban masa ga bashi ana gudu to na abin yayi masa nauyi kwarai da gaske dan annabi ya taɓa ganin sa yana tagumi ko da yaushe za ga ya zauna ya yi shiru yake cewa me ya matsalarsa yake cewa yana tunanin mahaifinsa sai yace babu wanda Allah ya tashe shi a cikin shuhada'u yayi magana da shi wanda mahaifinsa to saboda haka sai ya samu nutsuwa to bayan nan kuma aka yi wannan tafiyar yana cikin wannan yanayin raƙumin ma da aka bari ga bashi wata gona ce kuma ba ta bi ta biya one over twenty daga abin da ake bin mahaifinsa yana cikin wannan yanayin sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce da shi to ya biyan mata da wannan raƙumi to tunda annabi ya san matsalar ta sai linka ba kuɗi shine abin da malamai suke cewa ashe idan ka gane cewa wannan gidan marayu ne ba matsi su ake ba dan wani za ga Allah Allah yake ta ta kawo su ai marayu ne zai biya to sai annabi ya linka kuɗin dan ya dauke musu matsalar da suke ciki dan za ga ko wanda kira da hali burin su kawai wane ba da matsala ko kuma ai marayu ne za ta za ta kawo su yana so duk gaba ɗaya gidajen wajen da ya ce wanda za a ga shi kuma wani bawan Allah da na sani mai kuɗi ne shi kuma ne marayu ne wani sai gidan baya sai gidan marayu yace saboda kawai kada lokaci ba lokaci da sun kalle shi su rika jin cewa shi ne raba mu da gidan mu in da cewa kuɗi ya ba sai shi baya sai gidan marayu duk da cewa ba haramun bane amma shi nasa polisin ne cewa shi ba zai gidan marayu ba to amma ba laifi bane a ji amma a yi siyar da za su rika jin an yi wata samu akwai siyar da kai ke makon su kuma kai suna cikin matsala ne kuma ba yadda za su sai ka bada kuɗin da ba matsi za ka yi ba inda za ka gidan marayu ai za a ce ko gidan magada kashi uku ake kasa kuɗin za a ce ga matsakai ga wanda ya fi girma ga matsakaici ga karami idan aka zo magadan za a ba sai a wani tsakiya to in zo kake kai musu adalci in ka zo sai kalli hayar kuɗin da aka taya karka daya daga nan kuma kai kana so ka kyauta ta ce ka dan tsara wani abu wannan abun zaka kalla kai ba Allah zai kalle ka ba wai kima gidan ka kalla ba a'a sauta ya mutu kai kai kawai to sai ka ga duke ka tayi albarka ta dade kai ba to sai yake cewa babu wani abu da nake jin ina jin haushin sa dangane da abin da ya shafe ni tsakani na da kada sai annabi ya ji ya juya ya tafi ba an bashi kuɗi kuma an tsara mar shine ba nan suka ce idan ka sai abu a gurin mutum ya halatta idan ya zo ka zo ba da kuɗin da tsara ma wani abu ba ruba ba idan shi ne ma sharafi ko kai kai sharafi ka tsara wani abu shi ne ruba amma mutum ka ya siyar ma da abu naira goma da ya zo sai ka tsara mai raba ka ya ba tare da sharafi ba wannan kyautatawa ne to sai annabi ya ce da shi khud jamalaka dauki raƙuminka kun ji ba raƙumin da aka siya dirhami ɗari biyar ya ce zo ka ɗau raƙuminka wanda ya zama lafiyayye yanzu sai yake walaka samaru kuma kudin ma an ban ma dauki kai shi ta malar abin da wani yake cewa ya fi kowa ɗaya da koyi aikowar da duhu ya yayi dukiyar kowa ta yayi ga zufa mai kyau da tsayi ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa sallam yuli ala amal la yakshal fatara aka annabi alaihi salatu wasallam yake saboda haka ko da yake cikin kyautai to sai ce khudh jamalaka wa laka samaru daura kuminka kuma kudin ba an ban ba to wannan sune wato dabi'u da ake faɗa cewa na annabi alaihi salatu wasallam kuma shine gina duniya gida na biyu kamar yadda muke faɗa in mutum ya so ya gina gidansa na biyu to irin wayannan abubuwan da ya rike ina ƙara yawan nana ta wannan kamata yin ta nana ta wa kanmu cewa a gidan farko ake gina na biyu gida na biyu kuma ya fi gida na farko tsaho inda mun sha ba da misali ko da yake za mu rika tuna wa kanmu sai na Usman ya rasu shekara ta talatin da shida bayan hijira yanzu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da biyar a kwanci a gida na biyu imma da ayyu wa imma azab kowaye amma shi sai na Usman mun san na ayyu ne yana cikin ni'ima to ka duba kaga a gidan ni'imar da yake ciki shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da biyar yana kwanci a wannan gidan in kan lissafa shekarun da ya a duniya nawa ne to haka kai ma yanzu yadda kake kokarin tafi da rayuwarka yanzu to wannan gida ake so ka gida saboda doguwar rayuwa za a kuma ba wanda ya zai yanzu za ta kare sai Allah bayan fitina kawari akwai ni'ima da azaba a cikin kawari a cikin kawari har zuwa tashin asiyawa saboda haka ba wanda ya zai shekara da waje kuma duk cikin mu nan ba wanda zai karanci shekarun da yayi a duniya a cikin kawari babu shi wallahi sai ya lallace babu domin duk alamun da ake faɗa na tashi alkiyama kafin su ƙanana ne za ga sun bayyana amma manyan daga irin shekarun da aka faɗa kowa ya san ba wanda zai san da kuɗi a cikin mu babu wayannan manyan wanda zuwa mahadi ba wanda zai ga mahadi a daga yadda alamun suka tabbata alamatin su kuma alamatin sa'atul kubra to kaga kamata yake gida shekara nawa za a yi wallahu a'lam wataƙila sai jikokin jikokin jikokin ka sun zo kuma kana kwanta a wannan gurin kana nan kamar yadda kake bayanin kakannin kakannin da yanzu suna kwanci za ka wani kakan da yanzu shekarar ta ɗari biyar a kwanci ɗari biyar ba wanda yana a wasu ba shekarar ta ɗari biyar to yi ƙoƙari ka gina wannan gurin ko ɗazin na karanta wa sani ba in sa alkawa cewa mai kuɗin afirka ɗan gwate yana cewa ba zai ba duniya ba sai ya ƙara da kuɗin sa kawai bai ta biya wasu ne da rashi abin ɗazin nan na karanta ke duk ya rabu da su shi ne gina a gida na biyu ɗazin nan wallahi na karanta wani ya yi ya saka ya yi ya yana cewa ba zai bar duniya ba ya Allah duk kudin su ya tsare da shi amma kai yanzu mu je biyu kullum tana nan Allah kuwa kullum kokari yake kuma a wato kullum kwanakin tafiya ce amma kokari yake ya rika tinga ita sai ba wai ana zero aka yi ba amma yi kokari ka gina gida da biyu shine abin da ya kamata to saboda haka duk wayannan abubuwan suna koyar da mu ya tsarin rayuwa annabi alaihi salatu wasallam rayuwarsa shine wato gidansa na biyu ko da yake shi yake gina shi za a za a gaya ba a gama kawowa annabi alaihi salatu wasalam kyauta me yawan gaci amma ya shiga gida a tambaye shi kudin ce bare shi me yasa ba ku tuna ba di ya rabu da ita kaf wata rana ya fito sallah sai a ga ya sauri ya koma yana fitowa ya zo yi sai ya ɗebo wani kuɗi aka kawo ya manta da shi yana rabawa ya ce alhamdulillah di ya rabu da ce ai kina waye da su an kawo masa ya wata a cikin gida to irin wayan abubuwan su ya kamata mu rika tunowa su sai ga mutum ya zauna lafiya a yi kokarin gina lahira kuma kana yin wannan sai Allah ya ta tun kuɗo ma za a gansu wani duk yadda zai raba kuɗi sai ya mutu ya ba kuɗi domin sanadiyar ka wani zai amfana sanadiyar to wanda kuma yake bayarwa shi kuma Allah baya hana shi in dai kana bayarwa ka gwada wannan na ja faɗa ka gani wani ba Allah a cikin matasan mu da suke karatu a yace min wata rana yana hanyar Abuja a wani karatu da muka yi jera daidai wannan gaba yace kawai sai yana jin karatun da muka yi jera yana sauraro a motarsa matashi ne yana zama a karatun ko da yaushe yace mun wallahi sai wani almajiri ya zo kuma bukaci sai ya dauka ni biyu ya waki yace wannan gabar kawai da aka faɗa in sai ka tuna wa haka yace wallahi kafin ya zo Kaduna kuma da wannan kudin yana ta maimakon yace kawai sai ji alaji ya shigo na ninkin kudin sau ɗari yace kawai wannan abin ya tuno to haka abin yake shi haka Allah yake ko da yake idan kai sai ya linkawa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ko kuma ila adatin kathira ninkin bane ki sai Allah ya ya ya mayar ma to amma idan ka take gidan ya ba wannan hudubar to sai mutum ya rasa yadda zai kuma domin shi a shaitan ya rage kuma da fakara wa ya'murukum bil fahsha shi da cikin wani cikin wani magabata cikin magabata wani malami yana cikin wanka kawai ya tuno cewa akwai rigar da yake zai ba da kyautar almajirin sa yace yana ban ɗakin sai yace masa wane yace yace akara maka Allah yace dau wannan rigar kai sauri ka bayar daidai ba da ila bayan ya gudu yace akara maka Allah ai da ka bari ka gudu sai kai wannan umarni yace kai idan kuma zuciyar mu ta canza kafin mu fito ba yace baka ji Allah yana cewa a shaytani ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wa shi dan yana muku wato alƙawarin talauci yanzu nan fa za ka miliyan ɗaya ka samu alaƙin miliyan ɗaya amma zai rika gaya ba in ka taɓa ta akwai matsala Allah kuwa bayan da kuma ba ba miliyan ɗaya ba sai in ka taɓa ta za ka samu matsala kana taɓa domin da ka ɗau dubu ishirin da biyar ne ce to ka ɗau wani ba ko shi ke nan kai musu shi to wannan shine illar da ke da yake Allah ya kiyaye mu ya kare to saboda haka shine yake ga mana cewa wannan hadisin akwai durus da yawa da ake ɗebowa a karkashin sa masu dimbin yawa babu babu salatu du'a babu da yake magana akan mustahabbancin sallar walha cewa kamar da muka faɗa ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi to wa anna aqallaha raka'atan mafi karancin ta kuma shine wato raka'a biyu ta sallar walaha sallar da aka bawa to fi da annabi yake kiran da salatul awwabi sallan masu komawa zuwa ga Allah hadisi na 416 ana Aisha radiyallahu anha qalat ana Aisha Allah ya kara mata yadda tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne dauna amala annabi alaihi wasallam ya kasance yana barin aiki yana barin aiki wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi alhali in din nan wato mukhaffaf fi ba fasara wa da ita kawai kana zaka fassara ne annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana barin wani aiki hake ta an ya'mala bihi nan aikin alkhairi ne amma saboda jin tsoron kan mutane da su rika aiki da wannan al'amarin fa yi farada alaihi ma zuwa farzan ta mu amma idan ya fara a sallar tarawih annabi alaihi salatu wasallam ya fito cikin dare ya dalla kawai wani sahabi ya ganke shi kai sallar da kawai je je goyi suka jami da annabi alaihi salatu wasallam a ke gari sai ya ga wasu sai je tare muka yi sallar da da annabi sai mutane suka karu ba rana ta uku kowa ya dauka a gari social media kowa ya ji sai aka cika masallaci ko da yake rana ta uku da duwa akai to a rana ta hudu kuma gaba ɗaya gari har gefen ƙauyuka kowa ya ji sai aka cika masallaci a rana ta hudu sai annabi yake fitowa har sai da wani zabi ya miƙe wasu suka ce wa mazan kaɗa biyu ne asala asala wai dare ya ya rasu da lokacin sallar wai ka duka hajji biya yi sai rabu da su kawai sai lokacin sallar asuba ya fito yana fitowa ya zo aka yi sallah sai ya tashi ya kudu batu al'ada ya ce jama'a jiya fa kar ku dauka wa bacci ne dauke ni yace duk ina so yace kun cika masallaci yace na ki wucewa ne dan kada Allah ya wajabta muku sallar da in ya wajabta muku ba za ku iya ba shine bil mu'minina rabbul rahim dangane da sha'anin mu'mini annabi alaihi salatu wasallam bai jin kai ne kuma mai tausayi saboda tausayin mu shine wala suka ce to yanzu idan an yi kun ga al-hukm ya duru ma a illati wujudan wa adama menene illar da ta sa annabi alaihi salatu wasallam ta sa yi illa wa mutane jam'in zallar da mai sai illar dan ka aure ta to yanzu illar tana nan ko ta kawo ina so ku fahimci wannan gaba illa tana nan ko ta tafi ta tafi saboda haka kaga wanda zai zo ya ce idan aka yi yanzu an yi bid'a bai fahimci tsarin ba domin annabi alaihi salatu wasalam ya so yayi kuma ya nuna musu ba illa bane yi illar da ta sa ya ki shi ne saboda ne kar a wajen ta yanzu waye zai wa za a yi wa wahayi babu saboda haka tunda babu wannan illa aka dora yayi shikenan kawai saboda haka yanzu za a iya dorawa a yi dai gita sai na Umar da yazo ya tara ana yi a wawware lokacin khilafarsa da yazo shi ya tara sai ya saboda zaka zo a masallacin nan sai ga ana dangi hudu wasu suna yi a nan sallar dare wasu suna yi a nan wasu suna kowa da kusuru wasu suna yi sallar dare wanda wani zai guje ma mai ido daya wani zai guje rabu ido wani zai guje mai alamsar kai ba zuwa nasi misali sai na wajen wasu duk ya tsara sai ce da gaiwo a daina masu sallah a rarrabe sai kafa musu limamai biyu ya ce ga alaramu muka da ubayi bin ka aka da wata nemo da ya ya ce su ne limamu shi kenan saboda haka daga nan ta ɗore kuma annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin saboda haka koyarwa sai na Umar ba bid'a ba sai na Umar ya zo ya dora ya rayar da sunnar da Annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi illar da ta sa yake dora da ita saboda haka yanzu sai aka dora da ita domin ba za a yi wahayin cewa an farlanta ta ba domin wanda ake wahayin farlantawar baya da ya faku to wannan shi ne to shi ne bayu farada alaihi dan kar a wajabta mu wa ma sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhata duha qattu da na ga tace Annabi alaihi salatu wasallam bai taba sallar wala hawa wa inni la usabbihuha amma ni ina yi wannan ina wanda ta bada domin za mu zo mu umma halina da wanda ce annabi yana yi domin bari mu je gaba wanda mun ja bada cewa idan wannan gogwar mai ta faru wani ya zo ya ce ba kaza wani ya zo ya ce kuma akwai to a ƙa'ida ilimin shi ne wanda ya tabbatar shi ne ya kawo ilimi wanda ya kore ba ilimi ya zo da shi ba kamata a bari a ji wanda ya ce akwai in a saurare shi a ji ina akwai ne ce shi ta ce zuwa al-muqadda wato al-musbitu muqaddamun ala nabi wanda ya tabbatar shi yake gabatarwa akan wanda ya kore na ja ba da wannan misali idan aka zo aka ce ina Yusuf Ja'far yake sai wani yace ya shiga masallacin nan sai wani ya ya fita to kamata a fara duba domin zai yi wa shi wancan ya fita maybe ya ga fitar sa amma shi wani bai ga dawowar sa ba shi ko wannan zai ce ya gan shi ba ya shigo san da ya shigo bai zama dole ta gaban idan sai kuma dawowa shi ga ce to shi yake tabbatarwa ba za mu je gaba ku bi sannan kuma mun ba kuma dawa kan sallar walaha da hadisi tan a arba'una hadisi annabi alayhi salatu wasalam um yake cewa hadisi Abu Dharr tisbihu kullu salama min ahadikum sadaqa ko kowace gaba na ɗaya daga cikin ku tana waye gari ta waye gari sadaka ne wa kullu ta'midatin sadaqa kowace amdala sadaqa ce haka ba da gaya ba gabobi 360 kake da su a cikin ka kowace ana buƙatar ta bada sadaka kullum annabi ya baka misali amrun bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar to sai yace wa yusbi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha in kana so ka ba da wannan sadakar sadakar gaba in ka gobon ka 160 to kai raka'a biyu na wala gaba ɗaya gabobin ka ka ba da sadakar kowace gaba ta ba da sadaka a wannan ranar sannan annabi yana cewa a falalawar ha cewa duk wanda wato ya kai dan adam kada ka gajiya wajen bayar da raka hudu a farkon yini idan kai wannan ne kuma zan isar ma ka ragowar yini Allah zai baka kariya wanda zai iya sa a hudu a farkon yini shine lokacin da rana ta daga in dai mutum zai iya wannan sallar ta wala raka hudu to zai ga irin kariyar da Allah zai bai to shine malamai suke cewa wannan hadisin da muka ji ana bayani akan mustahabbancin sallar wala'a sannan kuma abu na biyu yadda sabai suke da kwaɗayi da tabi'ai wajen bibiyar al'amuran shari'a sannan kuma abu na uku shine yadda annabi alaihi salatu wasallam yake kwaɗayin sauƙaƙa wa al'ummarsa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ya zai mai kunci a wannan al'umma ba a karatun mu na zira aka fito da cewa da shakatu tajlibu tayyib ko abdarar rizal al-yaqin la yazulu bi shay dukkan kajin wannan aya al-umur bi maqasidiha al-ada muhakkama duka a ƙarƙashin aya yake fito da saboda ne a nuna ba addinin da sauki ne da shi lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya je kuba ai anan ne ya gansu suna sallah lokacin walaha sai yake cewa hadihi ya salatul awwabi wannan ita ce sallar masu komawa ga Allah sai yake cewa kuma ana yin da ne idan ramadatul fisal idan wato lokacin da wato tsakon fari suka fara dan zafi zafi lokacin da yayin rakuba ke fitowa daidai wannan cikin hajji ki huta shi ne kai da daga bakwai ko bakwai da rabi na kowace rana a duniya ta daga daga nan zuwa sha ɗaya da rabi na kowace rana mun sai jiya bi sha ɗaya da rabi ne ya danganci sanyi da zafi in ka ga dama ma ka ce har zuwa sha biyu sauran wata na kowace rana duk lokacin wani hali tun daga wannan lokacin har zuwa da to kawai dai daga bayan rana ta ɗan ɗaga har zuwa wannan lokacin حديث نجبا عن أم هانئ رضي الله عنها عن ابن عن أبي عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ابن أبي ليلى يتي با وندي با ملاوادن تو النبي عليه الصلاة والسلام يلا صلى ولا غير أم أم هانئ بند أم هانئ تكأيتي أجي وني ba shi ba ne? Idi ana wani ɗari hudu da sha bakwai. Yawa. Yawa, ma an ba ana adin an na hura an nabi ya sallallahu alaihi wasallam sallar duha. Babu wanda ya ba mu labarin cewa ya ga annabi alaihi salatu wasallam ya sallaci sallar walaha. غير أم هاني بل أم هاني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تأمبت سوى لله أنه عليه الصلاة والسلام رأى الدعاء فتح مكة اتصل في بيتها يا شيخ جدنتا يا أي وانكا ما علاقة أنه دا أم هاني قدر تجي ita gida Abu Talib ce shi kuma dan gida Abdullahi ibn Abdul Muttalib saboda haka wa da kani shi iyayen ta an fahimta duk da cewa an ce ya taba neman auren ta ba ita ummu muhari fa salla samani rak'at sai shigo sai salla ta wala haraka a takwas kamar ra'aytu salla salatan akhaffu minha ban taba ganin da yayi salla sauka ka irin su ba abin nufi ba dogayen turori ba sallar wala ba faɗi me za a bi abu amma dai a yi gajejjerin turori bayan fatiha ya gajeriyar turan gaira annahu yutimmu sai dai ba ku sani cewa yana cika yutimmu ruku'a wa sujuda yana cika ruku'i da sujud da ruku'i da sujada yana cika ba wai yar baki ba yawa ba lada ake yi ba a cikakkiyar sallah ake yi ana bi hurairah radiyallahu anhu qala autani khamili bi salatin abu hurairu Allah ya kara masa yadda ya ce badadi na ya yi min wasiya da abubuwa guda uku la ad'uhunna hatta amut yace mun karka bar abubuwa uku har ka mutu yace sauni salatati ayyami min kulli shahri yin azumin kwana uku a kowanne wata talaka wato ayyamul biyu ko ko kuma ko ba ayyamul biyu ba a wata dai ayi guda uku wa salatu duha da kuma sallar walaha wa nawmin ala witri da kuma yin wuturi kafin a yi bacci idan kuma kace sallar ka ta karshe sannan ka kwanta ba wai a kai sallar isha bayan san karshen dare ba kamar yadda wasu suke yi ai kun ga malamai da yawa suna yawan bayani cewa duk wanda ya sallar isha karfe 11 lokacin da ya fita don mun sha bayani a nan in za ku iya tunawa cewa da ake bayani akan yaushe ne karshen lokacin sallar isha ko dai nisfin laifi ko sulusun laifi wata ruwa ya zo da sulutul lai to je ne nisul lai sai ka raba dare biyu mun ya rabawa a nan gobe cewa idan kace yanzu dare na farawa karfe 6 da zarar rana ta faɗi ko sannan kuma a alfijir ya kullo karfe 5 to mu dauki awa kaga da karfe 5 zuwa wata karfe 5 da awa nawa kenan eh sha biyu don ka dauki sha biyu an ka dauki shida kar sha biyu ka raba biyu shida ko don ka tsara wa karfe biyar karfe nawa ke sha daya to ka zan ka haura sha daya ka fita daga lokacin sallah ya wannan fa mutane muke wanda a yanzu ka haura lokacin za ka ba bai kai hawa karfe goma da rabi lokacin sallah ya ya fita sai a gaya wa mata masu zuwa biki sai sha biyu za su yi to garba da sha da wasu mazan da za ga sun kai sallar isha'i ta haura karfe goma da rabi to ka shiga wani lokaci ka shiga lokaci garuri ka fita daga lokacin isha'i shi ne ayi maganar da muke lalatawa cewa ko mula muke bayarwa to amma cewa shi alfijir ya ce to ai su muke rusa yau shi ne aka ma lokacin da yake na didi duk wannan an ce din muke rusawa yau ko kuma da abin da aka tawo da shi al'adanci kar mutum ya kuma rai aban lahu amma tara wa man ada fa yantaki wallahu min wanda yayi da kai ya kuma amma da bai yanzu in yaji ba a kai sallar isha wannan lokacin wannan shi lokacin gaba eh dan kaga da ai kai da ake gaya mutane ji ake har zuwa sallar asuba ru'ayya ina shi ne wannan maganar muke tsara dawo da ita don a gane cewa ba ta da inganci Allah ya kiyaye a lokacin dai Allah ya yafe ko afa Allahu amma talaba yawa shi za kake tambaye sallolin baya ba ruwan mu da su na gaba muke magana to kaga wannan ruwayoyin da ta ummu hani da ta abu huraira suna nuna cewa akwai nana ya ita gani ne wace ba shi za malai suka ce da ba ta ke ta tambaya mu suna yawan tambayoyin mu cewa shin wai an ce haka ba jalla wala ba a dina bare ne kace shi yake nuna cewa wata ran annabi alaihi salatu wasalam baya yin wala haba hakika na nayi da wata gani ba to da haka in ka samu lokaci ke amma abin da aka wuce shi ne kullum ke shi ke nan saboda hadisin da na Aisha habbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla to sai ka muri sana saboda haka idan mutum sai ya samu fursa wata ran yake yi ba komai wata ran jiran da kai ladan nan amma idan mutum yana yi kullun shi ya fi morewa haka ba za a haramta wa mutane wajen jiran da ka samu fursa ala gaba ta wani kai da zarar ka rika jin daɗin ta kuma ba za ka dina ba Allah duk da cewa kai yanzu tsofaffi ne suke yi tsofaffi aka bawo su suke wani ba za mu ji can sallar rawatib sai mu ƙara bayani a kai to shi ne abin da malai yake faɗa a nan cewa babu babu rakata a rakatai sunnatul fajr babu da yake magana akan mustahabbi ne akan sallolin sunna alfajr sallolin wato alfajr alfajr sune rakatul fajr wal hasi alaihi ba da kwadaitarwa akan an hafsa an karbo daga hafsa ina ji zai da muka zo hadisin tun da muka fara binta Umar bin Khattab al-Adawiyya uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda wanda Annabi alaihi salatu wasalam ya aure ta bayan an wa mijinta shahada wanda ake kiransa Khunay ibn Hudafa as-Sahabi Khunay ibn Hudafa as-Sahabi amma ta shahada ne a yakin Uhud bayan ta gama idda yana ci al-muhajirun sai sai na umar ya ji wa sai na bakar wato magana da cewa ko zai aure ta shi ne wannan sai a nan ne yake nuna ya halatta ka nemo mutumin kirki ka ka ga ya masa cewa ga aika ne je ne ba duk da wasu suna ganin wai faduwa ne ba mutum ya je wai tallan ya ita ma sai zai da ce tallan abba tallana kake yi ba haka bane gaskiya in dai wai ba kudin kawai ya gano bana garta eh dan ka wani je gano ne kudi ya annabi ne yake zo mu ga a me nagarta ake magana wanda yake nagarta ce yawa saboda haka sai na Umar ya je samu sai na Abubakar ya mai shiru yaji da mu sai da Usman shi ma ya ga bar sai da Usman shi ma dai bai amsa ba duk da cewa wato um sai da Abubakar shi da aka je shiru shi sai da Usman ya ga wa shi gaskiya yanzu ba aure je ba yace to shi Usman ya fi burge shi akan sai na Abubakar da ya mashi sai ba a jima wa sai Annabi Ali zai Islam ya aika da na Umar to ya ga a ga Umar yana sa aure Hausa murna ta kama shi sai sai na Abubakar yace to zo yace abin da yasa da kai mun magana ne maka shiru na ta ranka ya baci yace ni Annabi Ali zai Islam ya ga ya mun yana sai ya aure yace ya gaya mun yana san auren Hafsa yace idan na gaya ma ina yawa na fito da sirrin Annabi alaihi salatu wassalam yace to shi sa ne ma shiru har zuwa wannan lokacin da za ta bayyana a gare ka sannan kuma sai warware shi za ka ce a bayani yana warware matsala rashin bayanin sai ga mutum yana taiwa fasara kala kala cewa ko dai kaza ko kaza ko kaza ko kaza to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya aure hafsa abu na biyu da zamu kara akan ta shine ita ce baiwa Allah da sai na annabi alaihi salatu wasallam ya taba sakin ta ya wata saki daya Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce a je a ga annabi alaihi salatu wasallam ya maida ita fa innaha sawwamatun qawwama domin mi yawan azumi ce kuma kullun kiyamul layli take shi za a ke yawan faɗa duk lokacin da matarka take ɓata ma rai sai wani abu to ka rika tuno alkhairin da wani abu da take da don wallahi tallahi duk matar da za ka auro tana da wata feluwa a wani bangare shi za muke gaya wa mata ko da yaushe cewa wayannan dalilan ne yasa ku rika kyale mazan ku in za su ƙara aure da ƙarfi kalle shi ki ciwo me me ya rasa in ya gaya miki ya ce miki fuska kin fuska ne saboda haka ki rabu da shi kawai yadda da Allah ya ce a aure biyu ko uku ko hudu to ya fi ki sanin waye namiji saboda haka wannan shine idan ana gaya musu wannan sai su kwantar da hankalin su gane cewa lallai wato kowanne dan adam akwai ɗabi'ar da Allah ya halice shi dai da ita amma za ga mata suna yawan bugun kirji su wai me rasa ne ba mai maka ai ta rigima da su su saboda haka wayannan abubuwa ne da ya kamata a kalla to kaga shi da annabi alaihi salatu wasallam yace la yafruq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan rabiya minha akhar kada ka kyamaci matarka gaba daya domin idan tana da feluwa a wani gurin wani gurin kuma za ga tana da wasu alkhairai to wannan shine abin da ya kamata a kalla to na na Aisha na na Hafsa tana da wannan falalar ta yi wafati a shekara ta 45 bayan hijira wanda lokacin da ta rasu 45 bayan hijira ta duk kalifofi babu zuwa lokacin lokacin Marwan ibn Abdul Malik dan daga kan Abdul Malik shine wata sallah lokacin da ta bar duniya to shine yake cewa take cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ta kafal mu'adhdhin lisubuhi ya kasance idan mai kiran sallah ya kiran sallah asuba sai ta kafa bi ma'ana lazam lazima ko shine yake gaji wala tubakiruhunna wa antum aakifuna fil masajid al-luzum shine awatu awatu ali atika lazum ta guri yanzu zaman da kai anan har a gaji kai yake gaji a luga zaman da kai ka zauna guri dai ba yawo ba zuwa ko ina har muka gama abin da zani aka tashi aka yi sallah iya wannan zaman da kai a gurin sunan sa yake gaji a luga zikirar mene sun sake to shine wala tubakiru na wa antum aakifuna to wani wato idza takafal muazzin lisubuhi idan mai kiran sallah yayin kiran sallah asuba wa bada subaha sannan kuma alfajir ya kullu abin nufi ya kira sallar sannan sai alfajir ya kullu ka san kiran sallar biyu ne akwai na farko akwai na biyu na farko kafa alfajir ya kullu na biyu kuma bayan ya kullu sallah raka'a ce ku sai annabi ya tashi ya sallah raka'a biyu khafifa ta ne sauƙaƙa kabla an tuqama salatu kafin a tsayi a tada sallah ta asuba sai wannan raka'a biyu haka annabi alaihi salatu wasallam yake shine muka faɗa cewa akwai satin da ya wuce cewa annabi alaihi salatu wasallam yana yin yana da fuskoki guda uku ko dai ya yi hadisi Abu Hurairah ko dai ya yi hadisin Nana Aisha Fatiha zalla kamar da zamu yi hadisin yanzu ko kuma yayi fatiha da qul ya ayyuhal kafirun fatiha da qul huwallahu ko kuma annabi alaihi salatu wasallam ya biya fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba ko kuma ya biya qul amanna billahi wa ma unzila alaina bakara da ali imran wayannan ayoyi guda biyu yake biya raka'a ta farko da ta biyu to idan ka rike wannan ga kullun sai ka canja yau ran da kake da furta sosai kai wannan ran da ka makara saura minti biyar a tayar ka sani sai kai wannan haka kai ta karkasa sai ga ka rike hadisan gaba wannan fa shine maganin karatu idan kana yi duka za ka duka rike musamman kana halartowa cewa ran da ka tashi kai fatiha zalla ka halarto cewa hadisin da na aisha shine za ga malami yana magana ko dalibin ilimin yana magana zai ce ma hadisin aisha domin yana aiki da shi kullun ka daji zai ka halarto cewa hadisin na na Aisha yanzu nake biyawa a cikin Bukhari ko Muslim to wannan shine to kaga sai ce mana to kabla an tukama salatu kafin wato a tada ikama a tsaye da sallah karkashin wannan hadisin shine zamu koyi cewa wato lallai an so mutum ya gaggauta yin sallar asuba a farkon lokacinta sannan kuma sallar asuba raka'atul fajri ta fi duniya da abin da ke cikin ta sannan an so a sauka ga sallolin ana Aisha radiyallahu anha annaha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atayn annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana sallah raka'a biyu khafifatayn sauƙaƙa bainan nida'i wa iqama tsakanin kiran sallar al-fajr da kuma iqama fi salati subuh min salati subuh a sallah asuba mun yi wannan bayanin tintin satin da ya wuce yanzu ma dora miki ana aisha radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yukhaffifu rak'atayn ana aisha Allah ya kara mata yadda tace annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana sauƙaƙa rakawai guda biyu yana sauƙaƙa rakawai guda biyu allatain wannan guda biyun da yake yin su kabla salati subuh kafin sallah asuba hatta innahu la aqul inni la aqul har nakan ce hal qara'a bi ummil kitab shin ma ya kaza karanta fatiha kuwa saboda yadda take ganin ana yin gaggawa wajen yin sallah amma fa ta faɗa cewa yana cika ruku'i yana cika sujjada kuma shine malamin suka ce kaga hoton wannan sallar shine ya nuna cewa annabi a boye karatu shi sa take kokon ma an yi fatiha ko wa'i ba an fahimta da kyau ko eh kuma wato um sannan hadisin Abu Hurairah kuma ya nuna cewa ana iya yin ta a bayyane domin ya aka yi biyo kul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu ake yi ko ya aka suka biyo kul amanna ake yi da qulu amanna an fahimta saboda haka yi za ka ce sallar nafila kana da option duk yadda ka yi ta ko a fili ko a boye ta yi ba wani sallar sujjara ka wani ko da za ka yi sai dai an so in ta darace ka yi a bayyane ta kuma yini ka yi a boye shi kenan kawai an gane abin da na faɗa aiko sallar nafila ba rafkanuwa wajen bayyanawa ko koyewa babu wani zancen rafkanuwa babu domin ya halatta kowanne kai sai dai an so idan idan ta faduwar rana ce kai a bayyane idan ta kullum rana ce kuma rana tana nan ka yi a gobe shi kenan kawai ina ga wannan ai ya fita yawa to shi ne yake cewa um hadisi na gaba na Aisha radiyallahu anha qalat lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil annabi alaihi salatu wasallam bai kasance akan wani abu na nafila ba ashadda minhu ta'ahudan wanda yake yawan riko da shi ba wata nafila da aka ce annabi yana yawan bibiyar ta yana riko da ita wato kwabo da kwabo ala raka'atayil fajr fiye da wato raka'atul fajr da abun fada farkon karatun mu cewa ita da wuri baya baro ko halin tafiya ko zaman gida ko saboda haka tace duk yanayi annabi alaihi salatu wasalam yana yin wayannan sallolin babi na gaba babin da yake magana akan wato fadlus sunani rawatib ko ratiba babin da yake magana akan falalar sunnoni zaunannu zaunannun sunnoni shine sunanin rawatib ko sunanin ratiba sunnoni zaunannu qabla al-fara'idi kafin sallar farilla wa ba'da hunna da bayan sallar farilla wa bayani adadu hunna da kuma bayanin adadin kallo da bayanin adadin sallolin minti na yawa to shi ke daga wannan za mu tsaya da bayanin adadin sallolin sai yake cewa um hadisi na 423 annabi na Umar radiyallahu anhu ba kala sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sajdatayn mun yi sallah tare da annabi alaihi salatu wasallam sujjada guda biyu qabla zuhuri wa sujjada guda biyu yani raka'a biyu qabla zuhuri yana nufin nayi sallah raka'a biyu tare da annabi alaihi salatu wassalam wato qabl an kafu azhar raka'a biyu wa sajda tayni ba'da zuhuri yace kuma muka kare raka'a biyu bayan azhar nawa kenan hudu wa sajda tayni ba'da al-maghribi muka yi biyu ka bayan magariba shida wa sajda tayni ba'da al-isha muka yi biyu bayan sallar isha nawa takwas wa sajda tayni ba'da al-jumu'ah da kuma raka'a biyu bayan sallar juma'a goma ko sai ce fa ammal maghrib wal isha fa fi baiti amma sallar magriba da isha yace yayi ne a gida a gida yayin ta domin ana so mutum ya rika sallolin nafila a gida to ga hadisi dan cewa kuma wanda ya kiyaye salloli da ka goma sha biyu a yini Allah zai gina masa wani gida a cikin aljanna shine sunan rawatib shine yazo da cewa za a yi hudu shi kuma a ruwayar wata ruwaya cewa za a yi hudu kafin azahar biyu bayan azahar sai ka cike da wayancan an fahimta da kyau ko sai ka cike da wayancan shine ibnu al-qayyim yake cewa duk wanda ya kiyaye salloli raka'a hamsin a kowace rana yace yake kare yana yi yace to Allah ya da duk matsalolinsa Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙe masa su kuma zai ga in yana da matsaloli na rayuwa ma Allah madaukakin sarki ya janye masa su sannan kuma halayen da warasa ke duk za su tafi misali misali a baro daga sallar wala daga sallar alfajir sallar alfajir kaga sallar alfajir raka'a biyu raka'a alfajir biyu ko sai ka hada da da suka zo sai aka dauki matsakaiciya domin a sallar walaha da suka zo bayani akwai ruwayen da suka nuna cewa mafi yawancin ta shine raka'a sha biyu mafi karancin ta biyu wata kuma ruwaya ta nuna shine hadisi umma hali mafi yawancin ta raka'a takwas karancin ta biyu to da aka zo sai aka dauki matsakaikiya ita ce raka'a hudu to sai ka hada bayan sallar alfajir da rakawai hudu kaga shi da kenan na walaha ko sannan da rakoyi wato goma sha biyu rakoyi goma sha biyu na wato rawatin nawa kenan na a da rako a rawatin wayan sai ai yanzu goma muka lissafa ko to abin da yasa aka kawo goma a wannan ruwayar shine dan ka hada da wato raka'atul fajr kaga ya zama sha biyu in ka hada da ita sha biyu ga ga raka hudu sha shida haka ne sha shida sannan ga raka a goma sha bakwai ta farilla nawa na talatin da uku sannan kuma da raka a goma sha uku da annabi yake yin cikin dare su ne wutin raka nawa a talatin da uku baga goma sha na talatin da arba'in da shida arba'in da shida ko sannan kuma ga hadidi da ya kuji yadda nake ba na sake lissafi raka a biyu bayan sallah asuba am kafin sallah asuba ko yawwa sannan kuma da raka a goma ratif ratif nawa kenan sha biyu da raka a hudun walaha sha shida to da kuma raka a hudu da annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah ya ji kan duk wanda wato duk wanda yake yin raka a hudu kafin sallar la'asar Allah rahim Allahu ra'an salla arba'an qabla al-asr in an hada nawa raka a sannan da raka a goma sha bakwai da za ka yi na farilla nawa kenan talatin da bakwai ga sha uku da za a yi a ƙarshen dare to shi ne ibnu qayyim ya ji duk wanda ya kiyaye wannan yake karatu yana yi yace wallahi ba sai ya ga ya wani ba sai ya ga a kaga aiki ne da ga itan wayancin da muka faɗa cewa kullum farilla ka san da yawa yanzu ta ruge cewa kai kwana 40 kawai ga jinin ta gagara wallan ta shekara annabi yace duk wanda yake kwana 40 tir bai yi misa takbiratul ihram ba zai ya kubuta daga abubuwa guda biyu munafurci da wuta baya cikin munafukai kuma ba zai shiga wuta ba arba'in din nan fa da yawan mutaruji ni da yawa wasu ga yawan malam mun yi tasiri yanzu taruji sai ce sai ka sake a ƙara dagowa ana nan ana nan za a kai idan mutum baya komai sai ba yau kwana talatin da biyar ta ji mala abin yau kwana talatin to wala sati mai zuwa zai mu tambaya yau kwana talatin da biyar saura kwana biyar saboda haka na mun faɗa cewa rashin lafiya uzuri ne an ta ma'azu idan kai rashin lafiya da mace mai al'ada ita ma ma'azura matafiyi ma ma'azuri ne yawwa domin amiru nafsi biya ce na idan ya rasa rawa a kuma ai ka zama kuma sarkin dabara na ma dauka cewa za ka yi sai ka tafi wani masallacin da ba ai ba ai dabara za ka yi da ka zo nan Uzaibu bin Yaman an tare ikama an kira ka da sai ka tuna cewa can gurin yanzu karatu ake bara in ji ta sun zauna a karatun da ni daga nan za a tare ikama ina gudu shi ne dabarun da ake ai da dabaru ake ta nema aljanna wannan shine ina ga mutai akan wannan babu saboda awa ɗaya mu tafiya a ƙarshe kan da manta abubuwa guda biyu nake so na magana abu na farko shine akwai wani daga cikin masu halarta karatun nan da yake cewa da Allah mu nemo a cikin mahalarta karatu za mu samu wanda ya gama karatu yana da fasila kuma mabukaci ne ba dan mala'u bane ba ma neman masu kuɗi a wanda yake mabukaci wanda yake da fasila ya gama karatu to an ce mu nemo shi saboda haka idan akwai shi muna bukata wannan shi sannan abu na biyu muna godiya da yan uwa da suka ba mu gudunmawa ta wato abin da ya shafi daura da muka gabatar ta hanyar asiyoyi da wato shawarwari da kuma abin hannu wajen ka ba mu gudanar da wannan daura zan lahadi kuma wato ta ba da sha'awa don suna nan suna damu cewa a ƙara samu saboda an yi tun karfe tara har zuwa karfe shida saura amma gaskiya kamar da muka faɗa wannan matsala ce ne wato wani al'amari ne ne ban sha'awa kwarai da gaske da zaka gabata da maza mutum ɗari da wajen goma aka yi wannan bita ɗari da goma ba abin da zai baka sha'awa da littattafai da filin gaba ɗaya kyauta aka yi ko kamar workshop kaga na boko ma an za a yi dubu biyar goma ake karɓa in za a yi ma workshop a kan wani abu amma mu a nan lokacin mun karanta littattafai da mutsalawar hadis amma wato abubuwan an yi ke sadaka jariya to ina so kamar da wasu ke wata gaskiya cewa ana ta ko jiya wasu mata sun ta kira yau ma wata ta kira na cikin mahalarta cewa malam da Allah a dore a yi nace za a yi ba abu ne mai sauki ba gaskiya ko kwanci rubushin ake bukata mutane su yi bara mu buɗe muku yau kuci alal akalla wannan matsalar da muka yi alal akalla muka ce dubu ɗari da wani ba matsala ce mai sauki ba domin littafi kawai na dubu tamanin da wani abu saboda haka it's not an easy abu da cewa kawai abu ne mai kyau ina shawar irin wayannan domin al'umma aka gina ko shakka babu al'umma aka gina to amma ku sani cewa gaskiya ba za mu dora wa kanmu cewa lallai ko da yaushe wato ko da wato wani yana da halin da yake agaza wata ilan ana dan baki hutu ya dan huta to za ku ga an fita mu abin da ku za mu nishaya muna so abin ya dore nan gaba to muke wanda Allah ya hore mu ko ko irin yanayin mutum ko ba a cikin kudin sa wani lokacin zai fitar zaka ya fitar ya bamu mu za mu ko ni ka ba zan ajiye ta ai wannan aikin da ita domin wannan shine gina al'umma shine gina al'umma yanzu mutanen da muka yi wa majoritin su gaba ɗayan su kusan 85% duk koyarwa ne kuma na unguwanni gurare daban-daban saboda haka za su je tsorawa ƴaƴanmu da jikoki da kanne da aka ba su to wannan shine abubuwan da ake bukata gaskiya a cikin al'umma kuma wanda suka yi shiga lamarin suka ba mu shawarwari da dukiyar su Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin su ya duk da cewa akwai wanda suka ce ai ba wani kamu a girgije za a yi za a bi za a yi nazir kawai a daure cewa a yi nazir nan da dan wani lokaci to gaskiya amma za mu yi nazir dan uwa kai wani ya ji za mu yi iya wannan sunayen da muka yi wanda suka yi na farko su muke so mu ƙara kira su ƙara ta sabi idan haka ya kamata ko a ƙara ta nabi da kuma nan sai a ɗauki sabon salo wataƙila nan ga wasu muke a ɗauki wanda wasiya baki wa ce za a bada za a yi wakil na rana ɗin shi ma a bada dabaru na dai a za a yi mutum ya iya gane baki na alƙur'ani da kuma larabci Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ikon wato taimakawa addinin musulunci wanda suka ba da gudunmawa da tallafawa Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya ƙara yawaita mana irin akwai uwa da suke jarrabawa Allah ka tallafa musu ka yi riko da hannaye waɗanda suka gama kuma Allah madaukakin sarki ka ba su nasara waɗanda suka ta aure gaba da wanda aure suka kusa a gaba Allah ka tallafa musu Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon munta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata muna da kowa ubangiji mara kwakin sarki da ya biya mana bukatun mu na kai اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين an sami agaji na naira dubu biyar da ɗari uku da saba'in na fata da wannan tafiyar da ruwa wannan yana da iya abu na yami na kan wanda baya sallah a zuwa kullum ya karbe yau kai da tsaya wata mai da Allah zai yi wani shi ne da zai yi kullum su yi kowa da wani da wani da